إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد yan wa za mu darasi na takwas insha Allah ta'ala kuma la'alla zai zamanto darasi na ƙarshe a cikin littafin kashfu shubuhat a can baya maliki cewa za mu rihe magana da wata matsala mai girma mai mahimmanci sosai ana fahimtar ta daga abin da suka rage suka gabata na karatu amma dai za mu ɗayanta mata magana saboda li'izami sha'aniha saboda girman sha'aninta wa li kasaratil ghalati fiha sannan kuma saboda yawan kuskure da rikitaswa da ake samu a cikin wannan matsala malai ya ce fa naqulu za mu ce la khilafa anna tauhida babu sabani tsakanin mutum guda biyu cewa tauhidi la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal ba makawa dole a samu tauhidi a sama halshenka a same shi a cikin a cikin zuciyarka sannan kuma a ganshi a cikin aikinka manzo malai ya ce fa in ikhtalla shay'un min hadha idan wani abu ya kubuce daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ko babu shi a bakinka ko babu shi a a zuciyarka ko babu shi a cikin aikinka malai ce min haza lam yakuni rajulu musliman mutum ba zai kasance musulmi ba fa in arafa tauhida idan ya riga ya san tauhidi walam ya'mal bihi sannan bai aiki da shi fa huwa kafir zai zama to kafiri ne mu'anid mai jayayya li kufri ka yake ta ka kufri fir'aun wa iblis wa amsalihima kamar kafircin fir'auna kamar kafircin iblis da makamantansu ko da ka san shi in ya zama to babu shi a cikin aikinka babu shi babu babu zancen musulunci kenan malai yake cewa hadha yaghlatu fihi kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure a wannan bangare suna cakuɗa abubuwa ya kuluna suna faɗa suna cewa hadha haqqun suna cewa wannan lalle al'amari ne wanda yake gaskiya ne wa nahnu nafhamu hadha kuma mu mun fahimci wannan al'amari wa nashhadu annahu annahu al-haqq kuma mun tabbatar da cewa gaskiya ne walakinna la naqdiru an naf'alahu sai dai ba ma iya aikata wannan abin da kake hudi malaki cewa wala ya juzu inda ahli inda ahli baladina sannan kuma mutumin nan zai kara maka da cewa eh abin nan naku gaskiya ne kuma lalle mu haka muka fahimta kuma lalle muna shaida akan lalle abin gaskiya ne sai dai ba ma iya aiki da shi sannan kuma wala ya juzu inda ahli inda ahli baladina baya halatta a wajen mutanen garin mu mai haka illa man wafaqahum sai dai abinda zai zamanto an yi muwafaka da su an yi daidai da su kenan abinda yan damagarin misali ba su yarda da shi ba ko yan gari kaza ba su yarda da shi ba ko yan Nijar ba su yarda da shi ba kenan ba za ku yi shi ba wa ghairu zalika min al a'zar malaki ta da wasu wannan na daga cikin uzurruka da ake badawa malam yake cewa walam yadri al miskin shi wannan miskinin da yake irin wannan maganan bai san cewa ba anna ghaliba a immatal kufri mafi yawancin rinjayen shugabanni na kafirci ya arifuna alhaƙa sun san gaskiya walam ya turkuhu illa li shay'in min al'azar ba su bar wannan gaskiya ba sai da wasu uzurruka ko ba ma iya yi ko kaza ko kaza ko kaza kama kala ta'ala kamar Allah kamar da Allah ke ta ishtaro bi ayati Allah thamanan qalila sun sayar da ayoyin Allah da wasu farashi masu wani farashi mai sauki sun masanya addinin Allah sun ba da addinin Allah saboda su samu wani dauda na duniya wa ghairu zalika min al-ayati da wasu wannan na daga cikin ayoyin da suka yi magana akan haka kamar Allah ke cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suka san diyan cikin su sun fahimci cewa gaskiya ga ta nan gaskiya ce kamar yanda suka san diyan cikin su amma ba su yi aiki da shi ba kenan haka sanin abu dan baka aikata shi ba wannan rashin aikatawa yana iya sawa ya zamanto ba baka yi imani ba saboda baka aiki da shi ba Malik ya fa ina amila bit tauhidi amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu idan mutun ya aikata aiki da tauhidi a zahirance amma bai san ina bai fahimci abin da yake cewa wannan tauhidi ba aw la ya'taqiduhu bi qalbihi fa huwa munafiq ko kuma bai kudurce a cikin zuciyar shi ba to shi munafiki ne ko da ya aikata shi shine abin da munafikai suka rika yi a bayyane a zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam amma wannan bai sa suka zamanto cikin imani ba malai cewa huwa sharrun min al-kufril khalis kuma wannan hali na munahucci shine mafi sharri sama da ma tsantsar kafirci li qawlihi ta'ala dalili akan madilin mala akan wannan magana Allah ke cewa innal munafiqina kaga munafikai fi darkil asfali suna cikin matattakala na can ƙasa minan nari a cikin wutar jahannama malai cewa hadhihi al-mas'alatu kabiratun wa tawilatun wannan mas'ala ce mai girma sannan ko mai tsawo tatabayyanu laka tana bayyana maka cewa idza ta'ammaltaha in ka lura da ita da kyau fi alsinatin nasi a sama harshen mutane tara man ya'rifu al-haqqa za ga mutum da yawa ya san gaskiya wa yatruku al-amala bihi amma za ka bai aiki da wannan gaskiya li khawfin li khawfi naqsin naqsi naqsi dunya saboda jin tsoron wani tawaya na abin da yake samu na duniya au jahin ko saboda wani matsayi ana gaca babban malami ne yayi kaza yayi kaza ya bar abubuwa ya fahimci cewa ga inda aka dosa amma kasa komowa kan daidai au mudaratan li ahadin ko kuma saboda a zaman turishin fahimta da wani kawai sai hana shi aiki da wannan abu ko kuma ya ce a wannan ai naku ne ko suwa ne za ka ranta mashi hadisi ya nuna maka ce ai wannan ba nasu bane ba su wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan amma kuma za ka hallo a duk lokacin da wani shi kuma yana aikata abin a bayyane amma a cikin zuciyar shi kuma bai yarda ba munafiki kenan fa idza sa'altahu amma ya'taqiduhu bi qalbihi in ka tambaye shi akan abin da ya kudirce a cikin zuciyar shi fa huwa alladhi la ya'rifuhu shine abin da bai sani ba walakin alaika bi fahmi ayatayn min kitabillah mala yace abin da yake kanka ka san wasu ayoyi guda biyu daga cikin littafin Allah subhanahu wataala ulahuma aya ta farko qauluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki la ta'taziru lokacin da munafikai suka yi maganganu na kafirci Allah ce karku ba da uzuri karku kawo hamzari kad kafartum kun kafirta ba da imani kun bayan kuna da imani malace fa idza tahaqqaqta idan ka tabbatar anna ba'd as-sahaba da wasu daga cikin sahabbai alladhina ghazaw ar-ruma wa suka yi yaƙin rum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah kafaru bi sababi kalimatin qaluha sun kafirta a dalilin wata kalma daya daya da suka faɗe ta ala wajhil mazhi wal la'ibi sun faɗe ta saboda zolaya da wasa tabayyana laka zai bayyana a gare ka annal ladhi yatakallamu bil kufr duk mutumin da yake furci da kalmomi na kafirci aw ya'malu bihi khawfan min naqs malin ko kuma yana aiki da aiki irin na kafirci saboda tsoron tawayar dukiya aw jahin ko matsayin shi kar ya gushe aw mudaratin li ahadin a'zamu ko kuma ya zamanto a saboda wani ne ya hana shi yin wannan aikin da gaskiya to wannan zaka gane cewa a'zamu mimman yatakallam bi kalimatin bayanin ya yi hatsari ya yi girma sama da wani wanda zai rika faɗin wata kalma yamzah yamzahu biha wanda wasa ne yake da ita a dalilin wasan nan da yace yana yi da ita Allah ya ce ya kafirta to ina ga mutumin da zai zo ya san gaskiyan yayi kememe kawai saboda matsayin shi saboda kare abin da yake samu kare rage aushe min qabil hada wannan ita ce aya ta farko kenan la ta'tazu da qad kafartum ba'da imanikum aya ta biyu malaki cewa ayatu thaniyatu qawluhu ta'ala man kafara billahi duk wanda ya kafirce wa Allah min ba'di imanihi bayan yayi imani illa man ukriha sai mutumin da aka tilasta wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyar shi tana cike da imani walakin man sharaha bil kufri sadran amma kaga wanda ake za a kama da laifi shine mutumin da zuciyar shi ta wanku da yana ta gamsu da kafirci fa alaihim ghadabun min Allah irin wannan sana da fushi daga wajen Allah walahum azabun azim sana da azaba mai radadi zalika a dalilin bi annahum suqin waɗannan istahabbul hayatar duniya sun fifita rayuwar duniya alal akhira akan lahira kenan mutumin da aka tilasta shi akan kalmar kafirci zuciyarsa tana cike da imani dan ya furta kalmar kafirci yana na a matsayin shi na mai imani amma wanda dama yarda a yarda a cikin zuciyar shi ya yarda ya faɗi wannan kalmomi to tabbas wannan mutumin ya kafirta malaki ta falam ya'dhurillahu min ha'ula'i illa man ukriha Allah bai bada uzuri ba ga waɗannan mutane sai wanda aka tilastawa ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil iman tare da cewa zuciyar shi dole a same ta a cike da imani wa amma ghairu hadha amma banda wannan faqad kafara ya kafirta ba da imanihi bayan imanin shi sawa'un sawa'un fa'alahu khawfan ko yayi shi dan tsoro ne aw mudaratan ko kuma yayi shi ne dan saboda kariya wannan akkin shi da suna saboda wani rikici tsakanin shi da wani ko kuma saboda ya kare makan shi wani abu na maslahar duniya au maliki cewa au mashahatan au mashahatan bi watanihi ko kuma kawai saboda nuna cewa su yan gari kaza ne ba za su kauce wa garin su ba au ahlihi ko kuma a iyalin shi yana ga iyalin shi suna kan kaza ba zai bar su ba au ashiratihi ko famin shi yan addini kaza ne ba zai bar su ba au malihi ko kuma dukiyar shi yana ga in bai aikata abin nan buduke za ta watsi au fa'alahu ala wajhil mazhi ko kuma ya aikata shi ma akan fuska ta zulaya auli ghairi zalika ko wani ma wani abu ta fuska wani daban min al agradi na daga cikin manuhohin da ake aikata ake barin gaskiya saboda su malikita illal mukra ɗaya za a hudda a cikinsu wanda aka tilasta mashi kawai ko ka faɗi kalmar kafirci ka aikata aikin kafirci ko a kashe ka aushe min kabil haza wannan in ya faɗi zuciyar tana cike da imani Allah ba zai kama shi da lafiya amma mutum haka kawai saboda garinsu ko saboda gidansu ko wani makamancin wannan yake Allah yake wasu ayoyin Allah ko yake wasu hadisan manzo Allah saboda su bu saba ba a garinsu mali yace fal ayatu tadullu ala hadha min wajhayn ayan nan tana nuni akan wannan abin da muka ambata na ƙarshe a ta huskoki guda biyu al'ula huska ta farko qauluhu fadar shi madaukakin sarki illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta falam yustath falam yastathni Allah ta'ala illa al-mukrah Allah bai togace wani ba in banda wanda banda wanda aka aka tilasta shi kaɗai Allah to gaci duk wanda ba shi ba kenan ya faɗa ciki mala ce wa ma'lum ai abu ne sananne annal insana la yukrahu alal kali alal alal kalami aw al fi'l ba tilastawa mutum akan magana ko aiki wa amma aqidatul qalb annal insana la yukrahu illa ala al kalami wal aw al fi'l mun sani cewa ba iya tilastawa mutum sai akan abu biyu ko a tilasta ka yi magana ko a tilasta ka aikata wani aiki wa amma aqidatul qalbi amma abin da yake kudurce a cikin zuciya fala yukrahu alaiha ahad ba wanda zai itirsa maka abin da yake cikin zuciyanka wannan wata alaka ce tsakaninka da ubangijinka to aka samu mutum ya kafirce a cikin zuciyan shi to kaga wannan kararar cewa ba wani kauce kauce lalle wannan mutumin kawai kafiri ne ko da yana bayyana aiki yana bayyana maganganun shi masu kyau amma a cikin zuciyar shi ya kafirce to kaga kenan ikra tilastawa inna a bangare biyu ne za a maka su ko magana ko aiki amma ba wanda isa ya tilasta maka akan kafircewa Allah a cikin zuciyanka saboda bai sani abin da yake cikin zuciya ba kenan haka abin da yake cikin zuciyar nan shine ake aiki da shi wa thaniya abu nabiyu qawluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki zalika a dalilin da yasa Allah ya hushi da waɗancan su bi annahum istahabbu alhayata ad-dunya sun fifita rayuwar duniya alal akhirah akan lahira fasarraha mala yace sai ya huto qarara an hadha al-kufra wannan kafircin wal azab da azaba yake cewa lam yakun bi sababil al-i'tiqad bai kasance ba a sababin kudurin zuci awil jahali ko jahilci awil awil awil bughdi lid-din ko kuma dan kin addini aw mahabbatul kufri ko dan kin ko kuma dan soyayya da kafirci wa innama sababuhu sababin shi shine anna lahu fi dhalika hazzan min huzuzid dunya kawai wani rabo ne gare shi iya ga wani enteren shi a cikin wannan abu na rayuwar duniya fa'atharahu aladdini sai ya fifita wannan intirin nashi na rayuwa akan abin da yake addini ne saboda yana ga cewa matsayin shi zai zube an yabi gaskiya yana ga cewa famin shi za su ƙi shi ko duke shi za ta watse ko kaza ko kaza ko kaza a dalilin waɗannan abubuwan sai zo aikata wasu abubuwan da suke warware imani to wannan imanin shi ya warware Allah kare mu mali ce wallahu azza wa jalla a'lam Allah mai girma da buwaya shine mafi sani wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin aminci ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi kuma da haka iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahbihi saka kuma da sahabban shi aminci Allah tabbata a gare su gaba daya godiya ta tabbata ga Allah mun zo karshen littafin kashfu shubahat Allah mana jagoranci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh